الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوشا شيدا يولا هدي شاشدا كوتا ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا تانو دا دليل دا أربعين دبيو wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ci gaba da karatu a cikin wanda littafi mai albarka na almanzumatul qurtubiyya ta babban malami yayin qurtubi rahimahullahu ta'ala mun tsaya a ƙarshen babin zakatul fitr yau za mu tashi farkon zaka babu zakat wato zakat dukiya da sauran dabbobi da abinci duk da bai faɗaɗa bayani yadda ya kamata ba duba da abin da ya faɗa a muƙaddimarsa a farkon littafin cewa ya rubuta littafin ne yake sa tana abin nan duba da cewa yare ya rubuta ma littafin hukunna muna ɗaya ce sai a bar ta ka huta littafin duba da cewa yare ya rubuta ma littafin wanda shi ne darasi na nawa addarsul khamis muna roƙo allah maɗaukin sarki ya sanya masa albarka darasi na biyar kenan hali ce babu zakati وللزكاة أربع فرائض حرية ودية تعارض والحول شق والنصاب فيها ويذل من شح ولم يعطيها قد جاء في القرآن يا مكرور موعظة شاب لها صغير إن الذي يشينه من كيته في ظهره وجمره وجبهته فطق بها نفسا إذا أعطيتها فإنها ذخيرة أعددتها مالكي باب الزكاة باب من مغنى أكن زكاة وللزكاة يا تبتك زكاة أربع فرائض فلله وله زكاة بذاتي تتبتما دولي سيحصل cikar farillai guda hudu idan farillan nan sun cika to zakka ta tabbata kuma ta zan wajiba sharadi na farko hurriyatun a samu hurriya yanci ga shi wanda ya mallaki zakkat idan mutum ya zan bawa duk abin da ya mallaka ba a ce masa ya ba da zakka saboda bawa da shi da abin da ya mallaka duka matsayin dukiya suke raka mulki ne na shugabansa dukiyarsa ba ta shi bace to dole sai an samu mamallakin dukiya ya zamo da ba bawa ba na biyu wani yato a samu niyya a samu niyya tu'ari wadda za ta fito daga mai shi ba fitar da zakka ne tunda ibada ce tu'arid ai ta kharuju ko ta buruzu a samu niyya daga wajensa da za ta fito daga gare shi cewa zai bayar da zakkan nan saboda Allah subhanahu wa ta'ala sharadi na uku wal haulu min hala ya hudu haulan a samu zagayowar shekara shardun to sharadi ne ga abincin dabbobi da abincin kudi da kuma zinari shine dai zinari da azurfa shine kudi banda abinci banda al'adi su waɗanda abubuwa guda biyu ba shaɗanta musu alhaulu ba abincin noma ranar da ka girbo shi to ranar za ka bashe shi wa atu haƙaƙu yau mahasali ranar da ka girbo shi ranar za ka bayar ta kuma zakatun ma'adin abinda ake tono a cikin ƙasa a ranar da ka samu ranar za ka fitar amma dabbobi da azhar wal fidda to wannan shi sai sai shekara ta zagayo shine abin da yake nufi shartun sharadi ne wan nisabu fiya kuma nisabi ya tabbata a ciki in dukiya gare ka ko ce iri ce sai ta kai nisabi dabbobi ne ko abinci ne ko azhab wal fidda ne idan bai kai nisabi ba to ba cewa ka ba da zakka in azurfa ce sai ya kai dinari ashirin in azurfa ne sai ya kai darhami arba'in sannan za a cewa wato ka bayar da zakka sannan za ka bayar da zakkarsa sai ka kasa kashi arba'in ka ba da kashi ɗaya idan kuma abin da ya shahi abinci ne a nisabinsa kowane irin abinci a inda sama ta shayar da shi ruwa ba wahala kan yi ba na jayi ruwan a shayar da shuka din har abinci ya nina a Allah ya saukar da ruwansa ko kuma ruwan kasa Allah ya turo ko da ba na sama ba ne sai ciyawar ta girma da wannan za ka ba da al'ushin sai bisa goma in ko ba sama ta shayar da shi ruwa ba wahala kace sai ka ba da nisfin rushin bai bisa shi wannan kenan in dabbobi ne haka suna an yi bayani raƙumi sai ya kai biyar sannan za a ba da abu ya kai biyar shine a ƙalla lissafi daga biyar abin da ya sama da ya gwargwadon tafasiru babu lokaci bale a ɗan faɗaɗa bayani a wannan kenan sannan idan ya shafi su shanu shi ma sai ya kai nage talatin wanda wannan shine lissafi aka dai aka yi ta bayani a cikin littattafai wannan a taƙaice saboda karamcin lokaci kenan mai son ƙarin bayani yana iya komawa littattafai na alfuqaha ko kitabun risala ka samu ko irshadu salim askari za ka samu bayani gwargwado mai gamsarwa to sai ce wailun narkon azaba ya tabbata liman ga wannan da shaha ya yi ruwa mai tsanani shi ake kira a shahu shiddatul bukhul ya yi ruwa mai tsanani walam yi uɗiha walam yi uɗiha bai ba da zakar ba saboda wazani amma kamata ya zan walam yi uɗiha saboda lam amma saboda wazani shi yasa bai yi masa jazama ba to bai ba da zakar ba sai ya hana ya yi ruwa wai shi bai son dukiya ce ta ƙari to narkon azaba ya tabbata gare shi wani ja'a fil qur'ani tabbas haƙiƙa nassi ya zo a cikin alƙur'ani ya magaruru ya kai abin rudi ya kai wanda duniya da shekar suka ruda da rowa mau'izatun wa'azi kada ja a fil qur'ani tabbas ya zo a cikin alqur'ani wanda wannan wa'azi sagiru karamin yaro sha balaha da ya ji wa'azin nan sai da ya horora saboda tsoro da an ka ja mai aya shi yaro ya ji ma'anarta to sai da horora ta zo masa to bale kai to wannan wa'azi shine allazina yakunizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah wanda za su taskake zinari da azurba ba su ba su bada zakka wala yunfiquna fi sabilillah bi ma'ana ba su fitar da zakkata sai dai su ta tara su ta tara suna ajiya fa bashiru bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai zaki mai radadi yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fa tukwa biha jubabuhum jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum sai a ce da su haza ma kanastu li anfusikum fazuqu ma kuntum takrizuna to wannan aya ce yaro karami ya jiya a zamanin magabata aka karanta masa aya ya ji larabci aka ce sai wurwura ta lullube kansa to saboda haka masu dukiya su yi hattara shi yasa musulunci malaman fuka suka rubuta wanda lokacin zarka ya yi bai fitar ba to a nuna mai karfi a an sheta ba a cewa a kashe shi amma dai hukuma za ta cilasta mai shi kawo ta dole rai shi ne kayi da musulunci da yake munan ba mu da wannan tsari kowa shi ya ga dama ya fitar ya ga dama ya fitarwa wani aboki na ke ban labari sun saudiya sun sa doka duk wanda ya fitar da zarga to gwamnati zai ba akwai asusu na musamman bai tsimali da aka buɗa na ake ta tara aka ta tara yan tattaru sai a diba a dai wasu ƙasashe masu rauni ana rarraba musu suna da arziki me suka yi da zakka suna raba wa kasashe masu rauni sosai na a najeriya a wurinsu tana da wadata ƙwarai kuwa don tana cikin ƙasashen da ka tallafa musu suke amfanuwa da ita najeriya na ciki saboda ga wasu ɗaukar najeriya akwai talauci ba ba su ɗauka ba to wannan shi ne mana yake bayani an gane ko to shi ne wannan zina yake ne zuna zaɓa walfidda wannan aya ita ce mana yake ishara zuwa gare ta innan lazi ya shiruhu lalle abinda zai aibanta shi min kayyatihi daga wannan kuna wannan sakiya da za a yi mai fi zaharihi a gadon bayansa ba zuhurihi ba fi zaharihi a gadon bayansa wajen bihi da gefen jikinsa a wazonsa kenan waje bahati da kuma goshinsa fuskarsa to wannan shi yasa ya rora cewa abinda ka tara ka ki fitar da zakar shi ran tashin kiyama za a narke shi ya koma wuta sai ya koma kamar darma to shi za a yi amfani da shi a bi fuskoki na mutum da baya da awazu ana ta goga ana kone shi faɓiɓɓe ya nafsar ka bashe ta da daɗin rai ya kai almuzaki in za ka ba da zakka karka ba shi ka kana cike da bakin ciki akwai wanda zai ba da zakka to sai ya yi watanni yana tunani ya yi watanni yana tunani kai a ne wallahi su wani sun- sun ci banza biliyan kaza ne fasuwa to kaga wannan babu dibin nafsi ka bashe ta baka jin a ranka kamar kayi hasara iza a tsaita ha lokacin da za ka bashe ta fa inna domin ita zakan nan da ka fitar zakhiratun ajiya ce a adatta ha da kai tanadinta ajiya ce ka bayar wanda ya ajiya kuma kaga za a maida masa abinsa babu adabin zakati babin ladabban zakka idan mutum zai ba da zakka wani ladabi ake son ya kula da shi to walin zakati ya tabbatar da zakka fa'ala man ka sani adabu ladubba masu yawa na farko ikrajuha fitar da zakkan nan an tsibihi daga radin ransa daga dadin ransa as-sawabu wanda shi a daidai wanda ya dace to wannan tatmimul baiti ne shi as-sawabu ne kazaka ita'u khiyaril mali haka bayar da zababbiyar dukiya in zaka fitar da zakkan nan ka ba da dabbobi waɗanda suke ramammu waɗanda sun bushe eh a ka bayar da masu kyau wanda kai ma ya am inda kai an ka bada kana amsa to khiyarul mali kenan sai ce fadilatun bayan da khiyarul mali din nan falala ce taktasu bil kamali wadda ta ke banta da kamala ba wajibi bane in ka tashi fitar da zakka ka dibi dabba da tafi kowace kima da daraja a wurin sai ka bashi ta to wannan kamala ne amma ba dole bane abinda a dole shine a tawassu ka ba da tsaka-tsaki wadda ba wulakantatta ba kuma ba ta yi kowa ba to amma an musahabbi ne ka bayar da mai tsada eh falal ƙarin falala ne gare ka wa daf'uha bayar da zakkan nan tun kuɗa zakkan nan filhini lokacin da ta wajaba bilyamini da hannun dama ka ba shi ta da hannun dama kakka ba shi ta da hannun hagu domin ba da abu da hannun hagu kaga babu karamawa ce kuma siffantuwa ne da siffa ta shidan amma ba mutum abu da hannun dama wannan dalala ne akan cewa an girmama shi eh wasaturuha arru'yatul uyuni kuma ana so in zaka fitar da zakan nan ka bashe ta a lokacin da idanun mutane ba su ganin ka don jin tsoron gadar ya ta shigo hmm? yawa kawai dai ka fitar ka je ka sallama ma bayan allah sai ka miƙa musu wannan musabi ne na asali sadaka alkhairi kyauta ana son a yi shi a yi su ne a ɓoye eh tunda abu ne tsakaninka da kai da Allah sirri ne tsakaninka da kai da bawa amma ka ba mutum gaban gaban jama'a to kaga akwai matsala kai da yana iya shigo ka eh to wannan shine sannan na biyu shi zai ɗan ji kamar babu daɗi haka wata rana ko magana ta tashi ya ce kai da wani ka ba zakka ai cikin zakka ce kake rayuwa sai a dinga ya mai faɗi Eh, a malamai suka ce in akwai maslaha to ana iya bashe ta a bayyane amma wannan ba koyaushe ba in akwai maslaha wala Allah kila mutanen kana son ka nuna musu mahimmancin ba da zakka to wannan kana iya fitowa ka bashe ta a bayyane don ka karantar da su amma wannan kar ya zamo ada al'ada kullum za ka ba da zakka sai ka yi sanarwa eh to wannan yana ya shi kuwa saboda haka a arraje sarka ta farilla da ta nafila ko wace sun haka ya bashe ta a koyi wannan shi ya fi alkhairi kuma yadda ƙur'ani ya ambata wa qasmuha raba zakkan nan fi ahliha ga mutanenta bil baladi a garin da ka samu dukiyar asali duk garin da ka samu dukiya to talakawan wannan garin su za a bai wa zakka wannan garin ba wai garin ka ba kai a garin da ka amfanu da wannan wannan dukiya ko da ba garin ku bane to sun ba su don ba nan ka samu arziki ba kila ka yi tafiya gana zana a kaje wani gari can sai Allah ya baka arziki don ka tafi da zakka su zakka ba sai dai in babu talakawa nan ko akwai amma ba mabukata ba ne sosai kana ganin akwai wasu na can wani wuri sun fi su bukata to wannan kana ya kai musu saboda lalura kamar da su saudiya ke yi kaga da yake waɗancan sun fi su bukata amma ba su raba wa kawunansu sai su kai ta wani ƙasashe amma asali duk inda aka amfana da dukiya to na ake raba ta haza huwa al'asu aula haka shi ya fi cancanta minista khirajiya daga fitar da zakan nan lil a wuri mafi nisa eh redo suke daga ya fitar da zakka ta can wata jiha ko wani gari mai nisa to wannan ba daidai ba ne sai in akwai bukata wato stahabbu da'watul musaddiki a wata nusan musaddaki bi fathi dal wato stahabbu an so da'watu al musaddaki shi yafi dacewa ma musaddaki din an so ga wanda an ka ba zakka shi addu'a an gane wanda an ka ba zakka to an so shi addu'a lidafi'in zakatahu ga wanda ya bashi zakka ba zakati ba zakatahu lidafi'in zakatahu zakatahu maf'ulun bihi ne wannan jarra la mahallala min al-i'rabi to an so in mutum ya baka zakka sai kai masa kyakkyawar addu'a Allah ya saka ma da alkhairi Allah shi kaza Allah shi kaza Allah shi kaza kai kai da an ba almuhakkiki an gani a wanda an ka hakikanci to shi ma dai tatmimul baiti ne don in yi mai ga ka'ida in kabba in kawa mutum alkhairi ya yi maka addu'a to ya biya ka babu bashi eh an yi ta zoje ka ba mutum sai ce jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum to ya biya ka karka koma gehe ka ce ai na bashi kaza bal ma abin da ya ma ya fi abin da ka bashi don kai ce kai kai bashi kai tsakanin ka na dan adam shi kuma ya roƙa ya ce Allah ya baka nashi shi Allah nashi ya baka ba irin na dan adam to da na Allah da naka wai to duk wanda ka ba addu'a ya yi ma addu'a ya aika sadaka ko kyauta ko alkhairi ko ihsani ya yi maka kyakkyawa addu'a ya biya ka shi yasa an karoto daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha shek abdullahi wanda ya kawo wannan asar a tafsirin sana wa yi ta'imuna ta'ama ala hubbi yake cewa in ta raba sadaka takan ba yara su rarraba ma mutane to in sun dawo su yaran sai ta tambaye su da kuka kai sadakan me suka ci sai su ce wani ya ce to da ni kai ga irin addu'ar da sun kai sai ta yi musu irin wannan addu'ar kai ma shi ma ya faɗi na shi haka haka za ta bi su saboda kada ya zan alkhairin da ta yi ya zan an yi 50-50 to shi yasa addu'ar da suka yi mata sai ta maida sai ya zan sadaka tana nan mafhum haza yawwa addu'ar da sun kai ta maida musu kama da yawa so su gane wannan wai don kawo mutum kana ganin kama wani kokari ka yi eh eh to wannan ke saboda haka yadda za ka yi kai ta in yi ma addu'a to kai ma kai mai eh in kana da hankali ya ce da za kuma Allah khairan sai ka ce wa iyakun ko kuma wa antum ko wa antum mislu zalika to shi kenan yanzu bai rama ba sai in ya ƙara kai ba ka ƙara babu mallayu da faru a zakatu wannan za a yi bayanin wanda ba a ba zakka in ka ba shi zakka ba ta yi ba sai ka saki likamsatin ja'at bi gairi shakkin la ya dafa an zakata hulmu zaki to likamsatin ya tabbata ga mutum biyar ja'at da bayani ya zo na nassi bibe da shakkin ba tare da shakka ba la ya dafa an zakatau almuzaki mai ba da zakka la ya dafa an zakatau ba zai ba su zakkarsa faminhumul kafir daga cikinsu akwai kafir ba a ba kafiri zakka allahu al'asu sai dai akwai wani dalili ko ta karina ko ta munasaba eh kila ya daga cikin mu'allafatu qulubuhum eh a ana tsammanin an dan mai shina shina musulunta to ana iya hisgawa a bashi ko kuma yana kwantata mu musulmi bai da shawa ga musulunci sai aka yi tunanin yan an bashi yana daina cutar da mutane ana iya yan mai to amma in ba wannan ba asali kafiri ba a bashi zakka wala abdu yalihi ba a babawa zakka shike biyowa bayan kafiri wal musfiru li mubadhiru al mal safiya safihi haka wal musrif mai banna da dukiya al mubadhiru mai al mubazzaranci ga al mal da dukiya as safihu wanda yake wawa to wannan ba a bashi zakka wanda ya ga bashi zakka kawai zuwa ɗaya ya halaka ta zama guda ba zai yi abin da za ta amfane shi ba wannan ba zan ka ba shi zakka ba ta yi ba ta yi aikin banza haka wasu malamai suka ce suka ce a ta yi amma dai babu babu lada don baka ba wanda aka ce ka to ala kulli halin dai kaga akwai matsala to in ka san mutum mabarnaci ne karka ba shi sun mallazi yunfiku sannan na gaba sai wanda yake ciyar da shi bil hukumi alaihi ta fuskar hukunta ciyarwa gare shi a matsayin wajibi duk wanda ya san wajibi ne ka ciyar da shi to ba ka baya zakka eh kamar 'ya'yanka matarka iyayenka matsalar wannan ba ka ba su zakka saboda asali duka musulunci ya wajabta maka ciyar da su ka ba su abinci to in ka ba su zakka sai zan kamar tale ko ta koma eh shi yasa musulunci bai ce ba yi sun maganiyun sai mawadaci ghairu muqarrin ilayhi wanda bai da bukata zuwa ga dukiya to don me da zaka ba shi zakka duk wanda adda wadata baka ba shi ana baiwa waɗanda Allah ya ce alfukara wal masaki su ne lamba ta farko amma wanda ba bakiri ba mawadaci da yana da wadatarsa yadda ya tsayar da kansa to ba ka bashi zakka babu fara'idul hajji wannan babu zai mana bayani akan farillan hajji an gama zakka alhajji fardun aikin hajji farilla ne yalzamul mustafa'a yana wajabta yana lizimtar wanda ya samu iko tunda haka Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a man istata'a ilayhi sabila in ka samu iko ka ce ikon nan su malamai suka ce a abubuwa uku ne na farko shi ne guzuri daga kana da guzurin da zai kai ka makka har ka gama kwanakin da za ka yi ka dawo gida na biyu akwai amnu ɗariki hanya lafiya na wata ba ki da nabi ba yan fashi ba yan iska ba ba dai masu tsoratarwa eh an gani na uku sai sihhatul badan idan kana da lahiya a jikinka don kaka je zama an ya ciwo ya ya bige ka ko to wannan shi ake nufi da istida eh ko ka samu guzuri ya hanya ba ta da kyau to kanka ta bata bai waje ba in baka da lahiya ka bari sai ka warke fa azmi isayra lahu izma'a fa azmi isayra ka ƙulla niyya ta tafiya lahu ga hajjin nan izma'a ko azma'a wato dukkanin ƙullawa masdari ne na azma'a azma'a yuzmi'u izma'an yi wa hamza kasara ɗin shi ya fi to shi ne fa'azmi isaira lahu ka ƙudurta ka ƙulla niyya da himma na tafiya zuwa ziyartar ɗakin Allah izma'a haƙiƙanin ƙulla niyya hurudu farillan aikin haji al-ihram kulla harrama shine ka yi wanka ka cire kaya na gida sai ka ɗaura harami sai ka sa harami ka yi ihrami sun niyya sannan niyya aikin haji ɗin sun malukufu lailatar uduriyya sai tsayuwa arfa wanda ake yi daren sallah daren sallar layya to shi ma wajibi ne bil jibalin ma'arufi wannan tsayuwar za ka yi ta ne a wani dutse abin sani ƙablar fajiri kuma za ka yi ta kame alfijir ya kullo in alfijir ranar sallah ya kullo ba ka yi wannan tsayuwar ba ba ka da aikin hashi ka ce ta baka taba sani ba sai yau ba ka karatu ke a anibi za ka abinda nake nufi da wannan alfijir din fajjara yawman nahari ko fajjara yawmin nahari don ana karantawa yawma yaumi wato alfijirin ranar layya ranar suka kamin ya fito idan daga faduwar rana na wannan yini na tara so za ka abin nan za ka fara tsayuwar a zuwa dare sun maɓawafu sai ɗawafi yana nufin a ɗawafin ifaba akwai ɗawafin kudu da isa makka sannan akwai ɗawafin ifada da tsakiya sannan akwai ɗawafin wada wanda ake yi na bankwana da aikin haji to tawaful ifada shi ake magana shi an rukuni wayan can ba rukunai ba ne lazimin to shi kan lazimi ne shi ma wasa'ayu da yin sa'ayi da yin sa'ayi as-sa'ayu bayna safa wal marwa ko wanda ake yi ala khilafin amma shi sa'ayin nan akwai sabani a kansa na zamowarsa barilla wasu ce ba barilla ba ne ba rukuni ba ne ya kata zuhiyar ra'ayi wanda fahimta shine ra'ayi a nan to fahimta ta malamai shi yake hukuntar da wannan zaɓa ne waɗanda suka ce a sa'ayi bai na sabawan marwa min arkanil hajji kamar malikiya muna mazhaba mafi yawanci shine alƙaulul mashhur fil mazhab shine ma abinda ake fatawa da shi shi ne wabihil fatawa fil mazhab amma sauran mazahib suna ganin ba wajibi ba ne wasu daga cikinsu babu sunanin hajji wannan babu shi kuma zai karanta da mu sunnonin aikin hajji wa ma'ada haza famin masnunihi مثل الحلاك والذي من دونه والرمي ما يكون من جماري والنهي عن تقلم الأظفار وعن محيط وعن محيط محرم الجيوب والنهي عن تلطخ بالطيب روى عياض أنها خمسون عن التي في هجنا مسنونا قد نجزت قواعد الإسلام فالحمد لله على التمام مالتي وما على هذا duk abinda ba mu ambata ba banda abinda mun ka ambata abinda ba shi ba wato abubuwan da ba mu kawo ba to famin masulubi yana daga cikin sunan aikin haji iya abinda ka ji shi ne farilla amma saura ba farillai ba ne menene sunnoni ne sai ce mislul hilaki kama aski idan an gama aikin hajji alhaji ya kammala aikin hajji to sunna ne ya aski wallazi min nuni ko abin da bai kai aski ba shine rage gashi a ɗanyin saisaye a rage gashi warran da jifa eh wanda ba haushe ke ce ma jifa shedan to ma ya kunu min jimari ana yi ne na da duwatsu wanda jamratul aqaba jamratul ula da al'aqaba da alwusqa to wannan jamarat din sunna ce wallahi hanuwa an taqallumil azfari daga kalli kumba mai aiki haji kai ya kalli kumbasa kai ya yanke kumbasa ko akafiyansa al'azfari jam'u zufri shi ma sunna ne وعن محيط محرم الجيوب هكذا سنة لي وعن محيط يا nisanci kewayayyen tufa tufa mai wanda aka zagaye shi muhrimin jiyobi wanda yake da harama da aikin haji to ya nisanci tufa wanda ake waye kamar riga kamar wando kaga suna da zagaye shi yasa za ka ga zannuwa ne za ka amfani da su a har sai ka kammala aikin haji ba a sa wando ba a sa riga saboda wannan suna da ihada suna da zagaye aljiyub shine wanda adda wuya kaga riga na da wuya ko yawa inda kai ke fitowa shi ma wando haka to ba amfani da su in ba mace ba ita wannan an yi mata uzuri amma namiji to dole sai ya yi tajabudi daga tufa kewayayye ko wanda adda kofa a tsakiyarsa ko wani yanki na shi shi ne alijai na muhimmin ce ko ba gani ba eh muhimmin ce duk abin da yake muhimmin ne to baka zaka nisanta shi daga jikinka shi ne duk abin da adda zagaye eh shi yake nufi to shi ne ma ya ce a ani wannan da hani hannuwa an talakkufi daga wato cakuduwa bibbibi da turare yin can da larabawa suna shafa mu jikinsu turare na ruwa haka to wannan shi ma an hana ya yake haji bai sa turare an fahimci wannan dole ne nisanci turare eh waɗanda abubuwa da an ka hana in yayi su to labudda dole sai ya yi fidiya sai ya yanka dabba ba su fata mai aikin haji rawa iyadun alqadi iyad rahimahullah ta'ala ya ruwaito a cikin littafin sa qawaidul islam an da hamsin ne ya ce sunnoni aikin hajji hamsin ne sun kai hamsin in kana son sai ka koma can ka nemi littafin na na an buga shi ana sai da shi kasuwa a ni abinda nake nufi allati fi hajjina sunnonin da suka zo ga hajjinmu masnuna waɗanda aka sunnanta to alƙazi iyaz ya ce sun kai hamsin ƙarinun jizat haƙiƙa an zo da su an zartar da su ƙawa'idul islam ƙarinun jizatto ƙarinun jizat ƙawa'idul islam haƙiƙa an zartar da ƙa'idodin musulunci ma'ana an kammala masu ai ma bayani akan at-tauhid as-sala as-siyam az-zaka al-hajj to kaga nujizat bi ma'ana kamulat ƙa'idodin musulunci sun cika duk abin da ya kamata mu gaya ma yaro mun gaya ma tunda ya ce yare rubuta ma al'uldan wayanda ba su balaga ba su wadda wannan littafin eh eh sunan littafin ma littafin yara urjuzatul wildani eh waƙe na yara to me ya kai gare shi eh wannan yana nuna ne yana nuna ne sakacin da raunin shi yasa amma wannan littafin ba labul ɗinmu ba ne eh kama ka ce za ka karantar da ɗan jami'a abcd hankali na ɗauka wannan to daidai daga ce za ka karanta ma baligai albaliguna saboda haka mutane sai mu gyara ba sakaci ne namu littafi ne wanda ya kamata a ce sama da shekara ko ashirin haka ko sha biyar an gama an karance shi a yanzu ya kamata a ce mu da wani aiki eh eh galabul ɗinmu ba ya kamata a ce musawa ɗinmu musawa ɗinmu ta mudawana ce almudawana tulkubara eh ta iya ta riwayar sunun daga ɗan ƙasin zuwa ga malik eh to amma kaga ga mu cikin mabda'i na farko eh to wa zai eh a gani wannan galatun yan nozuri ne muke yi inda na sani kakami ai duk wanda anna ya sani ya san karatu tun warko aka fara shi duk wanda annan babu wanda gidansu ba sa makaranta ba sadda yana yaro to me yasa an ka saka makaranta tun wannan lokaci nan ka yi karatu ai ba sai yanzu da kai girma ne ka kawo kanka ba to zuwa na amalan mai islamiyya ba kuwa akwai wasu waɗanda sun kauce duk wanda an nan ba wanda mai da islamiyya to tuna ai shi ya halaka mu ba gani wannan gaskiya ne a ce wai mutum wai wai yana digiri ko ya kammala digiri wai bai karanta wannan littafin aga shehu musahili kani da Allah kuma muna da awon musulunci wannan shi ya nuna cewa akwai gyara kani da Allah yana da kyau mu tashi sai mu gyara kuma ɗayanmu da waɗanda muke da iko a kansu mu ɗauki mataki
yanzu makarantun nan mana islami da yawa littafin ga ma kawo shi ganin za a yi ɗan bida a ayyo to kaga wannan duhun kai tun daga wajen wata ibada na gidan da an rabu na kana kana wala wannan kalmar kana wala magana wasu da yawa cikin wasu akan wannan kalmar ta jalau kana wala makana sai a ce a dan bid'a ne ko ba a karanta to wannan ai wannan magana sun manta da su ma ahlus sunna na faɗin haka
to ai yanzu ire-iren mu na wannan ba irin kuma
Mm. su ma ahlus sunna suna faɗin haka na'am
an gane na'am su ma Allah ba ya ahlus sunna ba bugire sun kawo Allah ba
na'am ina ba da ka fahimce ni na gajiya wala
to ci wanda ya kana wala kana wala makana ba kuskure ba don tun babu bagire akwai Allah haza muttafaqun alayhi bagire daga baya ne da ya samu bagire sai ya abin nan ya ce yana yana yana a sama to wannan cewa Allah na sama ba wai bagire na an kawa Allah ba. uluwi ne bi ma'ana fauka kulli shay'in zatan wa rutubatan da matsayin shi da zatin shi yana saman komai shine ma'ana Allah na sama yi ba wai yana can cikin sama liƙe ba in kai wannan ka ka- ka- ka- ka- kana iya riddama eh
in kai ka gano kuskure cikin littafin sai ka zo ka gyara inda ka ce ya yi bida ci saboda ya ce kanan wala makana sai ka zo ka gyara wani sai a karanta littafin wannan magana ba ta da matsala sai dai in dan bid'a ya faɗe ta da niyyar ya nuna cewa Allah bai istiwa'i ko baya sama ba to in ya faɗe ta da wannan manufar to wannan ba kyau amma su abinda suke nufi galibul asha'ira magabatan nan in suka ce Allah bai da bagire suna son su nuna maka dama bagire hadis ne makhalukun ne to tun babu shi akwai Allah dama shi akwai shi to kuma da ya halitta samai da kasai din ba canzawa ya ba a'a da ya halicce su to matsayi ne da martabarsa dole ne ya zan sama akan komai dole ne ya zan sama akan komai ba zai yi a ce su halittu su zamo sama ga ubangiji ba ko su zamo suna fesin ɗinsa ko suna daidai da shi wannan shi ne ba na Allah na sama ba wai Allah na cikin sama ba Allah bai cikin sama wannan gaskiya ne
shaɗu Allah gaskiya da wata yi hoto
saman kanta ƙasa take ga Allah al'arshin kanta ƙasa take ga Allah kawai dai ya ce ya yi istiwa'i cewa ya yi istiwa'i ba shi ke nuna shi a sama al'arshi na kai in haka ka sauwar abin to ka- kana da matsala ga tauhidi ba shaɗu Allah ya dai istiwa'i al-istiwa'u ma'lumun na'am wal kayfu majhulun na'am wanga sawara wanda kai ka sawara na dan adam ne kai dan adam shi ke istiwa'i kan abu yana sama abin na kasa Mm.
to haza bin nisba lil khalqi na'am amma bin nisba lillahi azza wa jalla la yajuzu an yakuna kazalika li'annahu lam yazkur Allah bai ambaci haka ba ya dace ya istiwa'i kuma dole ka yadda me ma'ana istiwa'i shine daukakuwa akan abu an gani na'am ɗaukakuwa a kan abu Mm.
shi ne kawai duk sanda ka zan sama ga abu to ka yi istiwayi a kansa wannan shi ne abin da ake nufi bisa gare kake ko ba bisa gare kake ba ka yi istiwayi a kansa to shi sa malamai za ka ga sun ce alistiwa'u arrahman al'arshi istawa sai ga suna cewa ai irtafa bi ma'ana al-irtifa'u wal ulu ba su cewa alistikara a alirtifa'u ana nufin ɗaukakuwa yana saman al'arshi ya yi guluwi aka al'arshi shi yasa ba a ce jalasa alal kursi ba Mm.
ko jalasa alal arshi ba a faɗi haka ba ko ka'ada alal arishi ko ka'ada alal kursi duk ba a faɗi haka ba sai aka ce istawa aka yi amfani da lafazin da yake shamil alistiwa bi ma'ana irtafa wa'ala to wannan shi ne abin da ake nufi to Allah ya taimaka to saboda haka kaga yana da buƙatar ya san wannan sun haka duk abin da a halitta to ƙasa yake ga Allah shi ne abin da ake nufi zatan wa rutubatan zatin Allah yana ya ɗaukaka akan zatin kowa rutubata rutuba matsayi da daraja tana saman daraja kowa an gani sannan wallahu ba'ina an khalqihi kuma Allah ba cakuɗe yake da halittunsa ba ba garwaye yake cikin halittunsa ba duk abin da a halitta to bai iltisaki bai ɗanbaru bai cakuɗu bai mannu da ubangiji ba ba ina allah rabe yake da shi iliminsa ne a shamil iliminsa shi a tare da halitta ko ina to wannan shi ne amma gaskiya ne Allah bai da makani ba inda Allah ya ce yana da makani babu sama din da ake magana ba hawa sama ta dai ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta baya ta ake nufi ba as-sama'u din da ake nufi cewa Allah na sama ana nufin al-ulu wal irtifa eh shi ake magana na ga koma can ko ba gane ba na'am na'am akwai malaman sun ce Allah arji ya yi istiwa ya kan sannan kuma ga hadisai da ayoyi sun nuna cewa Allah ko ina yana nan ya ce Allah ce amintu man fis sama ya ce man fis sama to ai da an ce man sama kuma an can an ce Allah arshi kenan wata rana na zama al'arshi wata rana kuma fis sama ya ce kuma annabi Allah ya ce ba haka nan na ba wasjuru wa adri dun nassi ya isa haka nan saboda lokaci dun nassin da yake nuni kamar Allah yana tare da halitta to ilimi ake nufi ba la zato ba zatin sa zatin Allah ba ino an halki ka yadda da wannan kuma ka kudurta wannan ba ino an halki bi ma'ana munfasilun anil halki jami'a wal ilmu huma al halki gane ko sannan abin tun man fi sama man fi sama din nan ba wakka sama da kake gani ake nufi ba an gani a man fil uluwi ake nufi wanda yake a sama a sama din wanda yake a ɗaukaki akan komai yanzu fankan nan to sama ce gare ka wannan banka din wannan rufin din sama ne a kanka duk abin da ya ɗaukaka akan wani abu to ismuhu sama in luga dama a luga an ce as-sama shine al-irtifa as-sumu ɗaukakuwa zaka duk nassin da zai nuna kamar Allah na tare da mutane ma'ahu ko kaza kaza ko ba'akum ilimi kenan eh in labi zati in ka kudurta Allah da zatin sani to wannan kayan ridda eh wannan ridda ne haza kufur hazihi aqidatun jahmiyatun sune suke cewa Allah yana tare da kowa ai bi zati eh to haza aqidatul jahmiya eh al-imam al-qurtubi ya tabbatar da wannan a tafsirinsa cewa su wadda wannan aqida kuma gaskiya ne shekul islam ya yi musu rafi sosai a kan wasu tura ka gaskiya ne ka faɗa da bugun kirji allah bai da makani bai da makani in ka ce sama to ba kai saman da kake kake tunane ba ta ake nufi ba ba ta ake nufi ba ai a shekul albani ya yi wannan bayani a littafinsa muktasarul uluwi لعلي الغفار لتابع الإمام الإمام الذهبي يدعو كاسي مي اختصاري to ya yi wannan bayani lokacin da yake wa 'yan bid'a raddi masu cewa ibn taymiya ya mai da allah ciki wane ne wane ne da sauransu to lokacin da yake musu raddi daga cikin dalilansu suna kawo ga magana ibn taymiya ya wa allah makani kaza kaza kaza yace ƙarya kuke ba inda shekul islam ya wa ibn taymiya makani mu ma aqidan mu ce salafiyya eh aqidan mu ce salafiyya cewa allah bai da bagiri banda wannan kuma aqidan mu ce salafiyya cewa allah ya ɗaukaka akan komai bi zati wa rutubati wannan shine bambancin mu su ba za su yadda su ce Allah ya ɗaukaka akan komai bai zata yi ba ba su yadda da wannan ba shi ya bambanta mu da su su kawai sai dai a ka ce akwai Allah sannan kuma ba ka cewa hatta sama ɗin yana sama saboda sun sanwara makakwalo su kamar wagga sama ɗin ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta bakwai kamar ita ake nufi kaga matsalar da aka samu to su kuma ahli sunna ba haka suke nufi ba domin ai al'arshi ai saman bakwai take sannan kamin al'arshi akwai ruwa wanda ya rabe tsakanin sammai da al'arshi ɗin sannan al'arshi ɗin ita kuma saman ruwa take to al'arshi halitta ne sai Allah ya ce ya istiwa'i ya istiwa'i yake ahli sunna ba sa bincike kamar ba a tambaya kan wani amma mun yi imani da ma'anarsa filluga amma ba ma bayani ya yake wannan shi ne kawai na na'am haka ne gaskiya ne Allah yana saukowa saman duniya ya yake saukowa walƙaifu mashabu amma nu'minu bihi limaza li'annan nassa ja'a bihi wa zakarahu wa sabatahu wa sabbatahu to tunda nassi ya zo ya ambace shi ya tabbatar da shi ne mun imani da shi kai in kai kaifiya kamar irin saukowa ne daga saman gidan sama zuwa gidan ƙasa to kayi kaifiya ka kamanta Allah da halitta kayi ridda laisa ka mislihi shay'un ai duk duniya kowa ya yarda da Allah na da zati har su yan bid'a kuma kowa ya yarda da dan adam na da zati kowa ya yarda da dabba na da zati amma ba mai cewa zatin dan adam da na dabba irin na Allah ne kowa ya yarda da Allah na da ji yana da gani yana da kuwa kuma kowa ya yarda da dan adam da dabba suna da karfi suna ji suna da gani kuma suna da kowa amma ba wanda ya taba cewa irin na Allah ne to haka za za ta husu subhanahu wata'ala haka za a fa'alu husu subhanahu wata'ala duk ayyukan Allah komai na Allah to mukhalifun ne lil khalqi duk abinda Allah zai yi nashi ya saba ma dan adam ba irin na dan adam bane kamanta na dan adam da nashi shi ke nuna kana kwatanta Allah da halitta ya yake saukowa ba mu sani ba kuma ba ma bincike akan wani wal imanu bihi wajibun li'anna nassa zakarahu wa sabatahu in nassi yazo la majala fihi lirra'i idza sabata an-nassu to shikenan magana ya riga ya kare ka tsaya kana wani tunani ba ina ruwanka halan da kai da aljanna ka ganta ka san wadda take to don mi da kai da ita da kai yadda da jahannama ka ganta ka san wadda take don mi da kai da ita su san mai dinnan bakwai ka leka ka ga yadda su amma ka yi imani to sai abin da ya shafi al'amarin ubangiji ayyukansa zatinsa da iliminsa da sauransu shi za a faɗa ka zo kana jayayya don kana da ƙiƙi gaibi ne ya fi ƙarfin kai ka sanya abin yake ba abu ne irin wanda ya kama da ɗan adam ba to da haka da Allah subhanahu wata'ala da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi jariya aina Allah sai ta ce fi sama ba wa sama take nufi ba a al'ulu samar da ake nufi shine faukal makhluqati jami'an shi abin da ake nufi saman halittu kaka eh to saman halittu kuma babu gire ba ne don da an bar halittu an bar duniya an bar komai an shiga wani abu na daban wal ilmu inda Allah to ita asaman da ake nufi faukal makhluqati jami'an to can Allah yake shi kuma ba makani bane to me ne yanzu don sun ce kana wala makana ai makana makhalukun ne kuma akwai Allah tun babu shi to wannan shine gyaran da ya kamata masu tauhidi su su yi kun samu shi muktasarul ulwi na Sheikh Nasiruddin Albani yayi tsokaci akan wannan matsala wa go ta shubha na'am saboda shekara goma ka abada labari ba labarin zan baka ba to na ji ka da saman shekara goma na matsalar karatun littafin da ake ce ma a kuma magana su wa'azi ya kai gulma ina nan lokacin da ke shi ta ya ce ilan bi an da awalar wujudi an ta rufa rabba min al-mawdubi bisa min yake wannan ya ce ka sani daga cikin ubangizai abu to ka san arrabu ya ce ka ga mai kudawa ya tabbatar da ubangizai da yawa haka sai ga shi akan mai samu yanzu ya kusa almarbu ba ubangizai ba halittu ba yi
a tarihin raba ne al'aruri albarko daga ne lokacin kawai ni ba ma sai na tambar lokacin amma sai na ji ba su shi wato saboda an ce mana saurara ku hakko yaushe babu abin da babu abin da ya kawo ma duniya rikici abu guda ne shine wanda bai sani ba ya yi magana shi ya haifar da bala'i cikin ilimi cikin addini waɗanda ba su sani ba suka yi magana sai suka fa- suka yi magana kan abin da ba su da ilimi a kansa to ibn hajar ya ce man takallama fi gairi fannihi atari hadhihi al-ajaib duk sanda za ka yi magana kan abin da baka sani ba za ka zo da abubuwa garibai baki ababen ban mamaki to abin da baka sani ba ƙarya kake kuma ka yi da'awar kuskure ne abi ya aka yi kasan kuskure ne ba ka sanin abu na da kuskure dole sai ka karance shi ko ba haka ba ba ka sani yanzu ishirin ne a mai darasi goma sha biyu kusan mun yi baiti akalla insha Allah za su kai kusan ɗari uku da wani abu amma tun daga farkon karatu har inda muke duka inda ake magana akwai kuskure ɗin da shi ma mun ba da amsa a kansa sadarul baiti guda ne har yanzu ba mu cimma kuskure na biyu ba to amma an zo an ce ba a shiri ne a kuskure a ciki kamar to me a kuskuren fito ka yi bayani har yanzu muna nema fito kawo muna kuskuren kawo yi mana bayani maganai baka sani ba kuma baka iya cewa baka sani ba ko ba haka ba da yawa mutane ne mai wannan magana cewa a nijar ma wasu sun taba kira na Nijar suka ce su ba su taɓa sanin littafan nan haka suke ba sai da suka ji karatunsu daga gari abinda suka ɗauki littafan nan da su da baya bulluɗai amma sai suka ji yadda nake bayani ya saba ma abinda ake gaya musu tunda su ba su san littafin ba sai dai a waɗa musu cewa ba littafai ne da suna kuma kamar yadda nake bayani ba littafai ne da aka rubuta don ɗariƙa ba ba su da alaƙa da ɗariƙa tun babu ɗariƙa an ka rubuta shiriniya tun ƙarni na bakwai tun babu ɗariƙa ko guda an ka rubuta shiriniya to me alaƙa ta da ɗariƙa sannan abin da muka ce kuskure akwai shi kuma kowa na iya kuma duk littafin da an ka rubuta duniya kowane iri ne in ban da alkurani babu littafin da babu kuskure in ba gane ba ka ɗauko za a gwada ma kowa ya rubuta shi kowa ne ne duk wanda ya rubuta shi in ka cire alkurani shi ɗaya ne allah ya ce larai ba fi to duk littafin da ba littafin allah ba akwai rai ba ciki in ka sani in baka sani ba a fahimta to sai a karanta inda adda kuskure a yi bayani sannan kurakuran nawa ne abu ne wanda za a lisa ba da 'yan yasu ko ba haka ba sannan ka ce a karanta to kawo mana naka wanda za su zama madadin mu za su dinsu wanda za mu karanta ana luga matsalluga matsallaganci mu karanta za mu yadda za mu karanta littafin fiƙihu hadisi mu cimma kuskure mu yi bayani haka su ma za mu karanta mu cimma kuskure mu yi bayani to me ne wani tashi hankali ba da da tashi hankali da ba kuskure kowa na duk wanda ya rubutu ya yi kuskure a ciki al'imam al-bukhari kansa sai da aka bi diddiginsa littafi addara kudini ya rubuta ya ne masa rabbi al'ilzamatu wata tabbu wuri kaza ka yi kuskure wuri kaza kaza kaza kaza kaza a safar kutubi ba da kitabin la to yin shi an ci gyara ne min ba ga wula eh wallahu musa iya galibi ma abinda a cikinsu duka kuskuren ɗayan biyu ne ko dai tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama zatinsa mafi yawanci shi na adda yawa ma tawassuli an fahimci wannan mafi yawanci shi ne abu to wannan akwai gigagigan malamai waɗanda ake zinginawa ga sunna kuma a gida su ci kamar ibn hajar ba shi are ne yau in ka rusa aƙida mai shiri ne dole ka rusa ta ibn hajar da aƙida su ɗaya ta fuskar al'asma wa sifat ibn hajar ya halatta maulidi a ba mu taɓa jin kace a yi jiwa da littafinsa ba fatawar zari amma ya yi fatawa ya ce maulidi sunna ne to baka da hankali al'imamun nawawi ba ash'ari ne wanga da yin riyadu salihi na arba'u na hadu ba ash'ari ne yi awwila sifatillah ta'awili yake wa zubobin Allah amma malamai ba su taɓa cewa a yi watsi da littafin sa bai da aƙida sai kai eh dan ku ci ku ba mu to in kace tun da bai da aƙida wannan aƙida da kake faɗa da mai shiri ne ita agga irin su ibnu hajar su jalaluddin suyudi do aƙida suke su shehu usman dan fodi su abdullahi wanda aƙida suke irin ta ce a ba mu taɓa shi wanda ya ce littafan shehu usman a yawaci da su ba su da amfani ba wagga aƙida da ka karanta shehu usman ya rubuta usuluddin ya tabbatar da ita a littafinsa wagga da ake magana kana wala makana ya faɗe ta a can abu taɓa shi wanda ya ce littafin shehu ka kaba yi watsi da su to in ba ka san abu ba ka yi shi ka karuwa makanka asiri ko ba ka ba da gani to bai hana duk ƙaunar da muka washe wa abdullahi mu zo mu yi bayani lokacin da nake wa mata ta ƙaribu daruri shehu abdullahi ya yi wa irin wannan magana sai ni musu bayani na ce nan ba mu tare da malam abdullahi ba mu tare da shi a nan babin wagga magana na ce musu ba mu tare da shi ga kuskure ta ga kuskure to irin ta muke yi wasu ishiriniya alburda da sauransu duk kurakuran da a cikin alburda ba su wuce uku ba waɗanda ake magana kansu ba su wuce baiti uku ba ba su ma kai baiti uku ba mai baiti ɗari biyu da wani abu to saboda baiti guda da rabi sai a yi jifa da eh baiti ɗari biyu saboda haka a dinga bai abubuwa a hankali mutum yana da kyau ya san gidansa kuma ya san a wace matsaya yake eh to sannan malaman nan ba sa tallar da riga a littattafansu ba sa tallar da riga to ana abu na ba karatu ne na nakari in allah ya raya mu na rai nan gaba diwani za mu saka na ibrahim iyas eh mu karanta inda za a yi mai nakadi a yi mai nakadi inda ya daidai a tabbatar da ya daidai ko ba haka ba sha Allah yana cikin tsarin mu to su da ba su kai bishe da ɗari kan eh koya eh to ka gani so da haka duk wa'annan giga-gigan malamai fahimta suke ne shehu abdullahi wanda yana yana tawassuli yana tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawassuli da abdul qadir jilani abu mu taba jin wani shedani ya zo ya ce abdullahi wanda dan bid'a bane ai jiwa da littattafansa har koyo shi alkhairin mutum ake kallo kullu man kasura khairuhu ala sharrihi to ana rinjayar da alkhairinsa akan sharrinsa alkhairansu sun fi yawa sannan muna kyautata musu zato da sun samu cikakken bayani da littattafai waɗanda suke ɗauke da aƙida ta salafiyya ta tacciya da za su rungume ta sha uzurin da muke ba su ba wai da gangan sun kai waɗannan abubuwa ba shi yasa ba ma kafirtan su ba da gangan sun kai ba da ikhlasi sun kai wannan abu to a ka'ida ta ahalin suna wani jama'a duk wanda ya yi abu bisa da kuskure bisa ga tsammanin ne abin nan shine daidai a wurin Allah bai da laifi kuma Allah zai ba shi lada akan kyakkyawan tunaninsa wani shine shek abdullahi gwani da ya samu kutub irin na su shekul islam ibn qayyim a zamanin su lokacin littafai ba su yadu ba da ba za ka same shi da wannan ba mai alfiyatul tauhid wadda muke yi a rugungu asalin shi shi sheik muhammad ali al-ethiopi sufi ne na rikin ƙari cikakken sufi da riƙa yake daga can ethiopia da bakinsa yake fara hijirar da ya dawo makka zama ne makka sai ya samu littattafai na su shekul islam dama ya riga ya karatu ya sha luga ya sha usulul fiqh ya haddace alkur'ani ya karanta hadisi amma kuma akwai ash'ariyanci mugu tare da shi mai muni sai ya haɗu da littattafan su shekul islam ibn taymiya muhammad bin abdul ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta ya kwatanta da abin da ya karanta sai ya ganin shi ne gaskiya sai ya barranta daga wacce aƙida ya dawo sunna sai ga shi ya rubuta littafi alfiya a kan tauhidi na ahalin sunna wani jama'a to ko su shewa bila irin wannan zaton muke kyautata musu irin shi ake kyautata musu sauran ka wanda ya ce maka akwai kuskure sai ka ba shi littafi kawo a shi kenan mu dai ba mu ga littafin da bai da kuskure ba yan banda alkurani ba mu gan shi ba in haka ne sai dai a daina karatu gaba daya falhamdulillahi ala tamami godiya ya tabbata ga allah bisa cikawa babin fiddo a yi babin magana akan addu'a tunda in an yi aiki alkhairi dama sunna ne a yi addu'a Allah ya amshi aikin da an kai ita ma wannan sunna hali sunna sun yi watsi da ita ƙalla ma mutum shi ibada ya daga hannu ya ce Allah ka karbi wannan ibada tawa sai dai ya kawo su bukatoci na daban to duk ibada da kai in ka gama ana bukatar ka roki Allah ya amsa dan baka da yakini Allah ya karba ko bai karba ba wannan sunna ce amma ba yake da ita azumi kai sallah kai sadaka komai kai roki Allah ya amsa in bai amsa ba kai hasara sai ce ya rabbi aunan ya ubangiji na ina neman ka taimako bi fada'ilil qur'ani da bani falaloli na alkur'ani wa bin nabiyil mustafa to ka gani ina roƙonka kuma ina tawassuli da annabinka abin zabi al'adanani wanda ya fito daga cikin zuriya adana wannan shine tawassuli wanda su wasu sun ka hana irin tun zamanin abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya ce a tawassulu bijahi muhammadin sallallahu sallama makaruhun tun a zamaninsa ya karhanta duk da lafazin makaruhu a magabata galibi suna nufin haramci eh galiban an gani yawa to duk hadisan da zaka ga sun zo akan tawassuli da alfarma annabi Allah ka bani kaza don annabi ba su inganta ba lam tasih kamar irin su tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim a cikin hadisan da suka hujja da shi wa annabi ya ce ku roki ku yi addu'a kuna masu kamun kafa da alfarmata domin alfarmata a wurin Allah babban wannan hadisi bai inganta ba yana daga cikin hujjojinsu saboda haka al'asulu duk ibada in nasi bai tabbata ba ba a yin ta duk ibada in nasi bai tabbata ba ba za a yi ta ba sau da ba a tawassuli da alfarma annabi ba don annabi bai da alfarma bal ma ya bi kowa alfarma sallallahu alaihi wasu a saboda dalili bai tabbata ba shi ne igifir li abdin ka yi gafara ga bawa mu zunubin mai zunubi da aka da ya kira ka wa tub alaihi ka karbi tubarsa ma lahu siwaka bai da wani in ba kai ba wa nazirin ka karbi tuba ka yi gafara ga duk wanda ya kallo fi nazmihi a cikin wannan waken wasu gafir ka yi gafara la'allahu yanzu mai yiwa zai kubuta zai tsira gadon gobe fil mahashari a taron kiyama igifir lana allah ka gafarta mana wale jami'in musulmi daga dukkanin musulmai baki daya wa kullu man jadda da duk wanda ya dage yayi kokari ya zare damtse wa qala amin da wanda ma yace amin ko cewa ya amin to shi ma an sa shi to alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته